أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفارس الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أشابك وزوات رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا إيد الأريهدو دا أربعين دقايا منا قوم قوة مايو miladiyan annabi isa alaihi salam 2020 insha Allah za mu ci gaba da karatun mu cikin fassaran alqur'ani mai girma kamar yadda a karatun da ya gabata mun tsaya a aya na 81 daga cikin suratu ali imran wa idza khadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وعقدتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah yana faɗan lokacin da ya ɗauki alkawarin annabawa akan zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma dukkanin annabawa sun ɗauki alkawari da Allah akan idan suna cikin isar da saƙonsu annabi Muhammadu ya zo to da su mara wa manzon Allah da su zamo mabiyan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba za su yi jayayya da manzon Allah ba wannan martani ne ga nasara da yahudu wanda suka ce suna bin addinin annabi Musa ko wanda suka ce suna bin addinin annabi Isa to dukkanin annabawan dukansu da annabi Isa da annabi Musa idan da a ce za su samu annabi Muhammadu to ba da su wadata da kansu ba sai sun dawo sun yi biyayya ga shari'arsa za mu tashi a aya na 82 فمن تولى بعد ذلك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون waɗanda suka juya baya daga cikin al'ummatai na annabawan da suka gabata suka ce su sun tsaya sun wadata da annabi isa ko suka ce sun wadata da annabi musa gabarin annabi muhammadu to fa'ula'ika humul fasiqun su nan sun zamanto wato wadda suka fita daga cikin imani suka zama fasikai to annabawa dama su kan bayan da da a yi su juya ma Allah baya bayan sun yi alkawari da Allah kuma Allah Ubangiji ya riga ya ba su isma to nan famanta wallah daga cikin al'umman annabawan ne duk wanda ya ce shi mabiyi ne ga wani annabi bayan kuma manzon Allah ya zo sai ya ce bai yarda da annabi Muhammadu ba ba zai yi annabi Muhammadu ba to fa ulaika humul fasiquna ya shiga cikin fasikai wadda suka yi nisa ga barin imani a faƙaira dinin la أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أسلم من في السماوات والأرض ضوعا وكرها وإليه يرجعون
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آه الله أبنجي يتي yanzu za ku nemi wani addini koma bayan addinin Allah addinin da Allah Ubangiji ya turo annabawa da shi kuma ya turo annabi Muhammadu da shi a wato kaman yadda al-Imamul Kalbi ya ce ka Abu ibn al-Ashraf da shi da sahabbansa sun yi husuma tare da Nasara har sai da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzon Allah suka ce to muna son kai mana alƙalanci da mu da Yahudu in ji Nasara kenan da mu da Yahudu wane ne suke kan addinin annabi Ibrahim manzo Allah sai ya ce kidal fariqaini bari'un min dinihi dukkan ku kowa ya barranta ga barin addinin sa ba wani wanda yake bin addinin annabi Ibrahim sai suka ce a mu ba mu yadda da hukuncin ka ba kuma ba za mu karbi addinin ka ba sai Allah ya saukar da أفغير دين الله يبغون ashe koma bayan addinin Allah suke nufi suke bida walahu aslama man fis samawati wal ard wannan ubangiji fa da wanda suke sammai da wanda suke kasai sun sallama masa taw'an wa sarhan sun sallama masa tilas wasu sun sallama masa taw'an da biyayya wasu kuma sun sallama masa tilas tilas wa ilayhi yurja'un kuma ga ubangiji za su koma gabaki ɗayan su to wannan aya wato idan aka ce al-islam islam yana daukan wato mataki guda uku akwai al-islam al-lughawi akwai al-islam al-shar'i akwai al-islam al-haqiqi al-islam al-lughawi shine kowa da kowa ya mika wuya wa Allah walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi daw'an wa karhan kowa ya mika wuya ma Allah a wannan wato mataki kenan tunda idan ka faɗi ka yi sujuda ma gunki ma to inuwanka shi ya yi sujuda ne ga Allah ta'ala idan ka ƙi motsawa domin ka bi Allah ko ku ka ƙi ka saka gaɓoɓinka su bi Allah to numfashin da kake yi yana kaɗaita Allah ne zuciyanka yana bugawa yana ce ahad ahad ahad ahad yana kaɗaita Allah numfashinka kuma yana busawa yana ce huwa huwa huwa huwa ahad huwa ahad huwa ahad akwai al'islamu shar'i al'islamu shar'i shine musuluncin da a sidna rasulullah yake faɗa mana buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa saumi ramadan waɗannan rukunai guda biyar su ne aka gina al'islamu shar'i da shi wanda dole sai mutum ya tabbata akan waɗannan rukunai guda biyar ya yi imani da su ya sallama musu daga nan kuma sai ya samu tsayuwa akan koko ya zamo tabbatacce akan al-islamu shar'i sai kuma al-islamu al-haqiqi al-islamu al-haqiqi shine abin da ya shiga cikin imani wato ya shiga cikin mu'taqadat wanda mutum zai kulle a zuciyarsa imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafansa da manzanninsa wanda wannan itiqadi din dukka yana daga cikin abubuwan da yake banci zuciya mutum a zahiri ba za a san me zuciyarsa ya boye ba to waɗannan wato su ne matakan musulunci a faƙaira dinillahi yabgun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi raw'an wa farha da wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai duk sun mika wuya ma Allah raw'an wa farhan tilas da biyayya da tilas sun miƙa wuya ma Allah ta'ala wa ilaihi yurja'un kuma dukkan su za su koma ne zuwa ga Allah ta'ala da ka yadda da baka yadda ba da ka gane da baka gane ba da kwakwalwanka ya ɗauka da bai ɗauka ba komai yana nuni ne zuwa ga kaɗaitan Allah inna fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid komai yana nuni ne akan kaɗaituwan Allah ta'ala sai dai idan zuciyanka ya makance idan zuciyanka ya makance ya komance sannan kuma idonka na fiska baya shaidawa ya tabbatar da ayoyin Allah to wannan kuma sai ka musanta amma aka ce kowa da kowa ya yi imani da Allah manzon Allah ya ce dukkan abin da suke cikin sammai da karsai sun yadda ni annabi ne a cikin bangarori guda biyu ne akwai wanda suke da taurin kai kangararrun mutane da kangararrun aljanu su ne suke musa annabta na amma kowa ya yarda da Allah shi kadai ne kuma ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin halittun Allah gabaki daya shi yasa zamu ga komai cikin halittu yana girmama manzon Allah yana miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta bishiya za ta girmama manzon Allah ta miƙa manzon Allah wuya wai bishiya ita ce za ta nuna wa mutum wato tabbatan kaɗaitakan Allah da manzancin manzan Allah kamar yadda ya tabbata a ingantaccen hadisi wani mutum ya ce ma annabi Muhammadu ni fa ba zan yi imani da kai ba sai bishiyan can ta zo ta yi shaida da annabtanka manzon Allah ya ce ka je ka ce ka zo in ji Muhammadu shikenan ya je da izgili ya ce ke bishiya yana faɗa na izgili yana ganin kaman abu ne da ba zai yi ba ke bishiya ki zo in ji wancan Muhammad wai yana kiranki nan ko bishiyan ta jijjiga ta jijjiga sai da ta fito da tushiyanta da jijiyoyinta duka ta faɗi a ƙasa tana murgina reshenta yana rubuta muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah sai da ta je gaban annabi ta yi sujuda ta tabbatar da manzancin manzon Allah shine al-imam al-bukhari yace ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadamin ka'annama satara sataran lima katabat furu'uha min badi'il khat bil laqani a bishiyoyi sun zo suna shaida ga annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya gare shi ala saqin akan makengema bila qadamin ba tare da sawu ba reshen yana rubuta ƙawatattun rubutu yana yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gefen hanya to haka ba iya bishiya ba za ka ga dabbobi ga kura nan kisan makiyayi da kura ya ga makiyayi yana cikin jeji da kuraye wato da dabbobinsa awaki yana yin kiwonsu sai kawai ya ga ya biyo ta nan kura ta zagayo ta can kura tana ta kokarin yadda za ta sha kai ta kama dabbarsa sai ce a duk mamaki yau kuma kura ne ake faɗa da ita idonta ya ƙeƙashe ta ce a kai ne ai ne ƙeƙashashen ido da zuciya bayan ga annabi muhammadu ya bayyana baka je ka miƙa wuya ba sai ya ji mamaki sai a duk mamaki kuma kura ce yau take magana sai ai babu abin mamaki kai ne abin mamaki ya kamata ka je ka yi imani da annabi muhammad sai to wa zai jira min dabbobi na tace ni zan jira maka haka ko ta jira masa dabbobinsa ya tafi ya zo yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma har ya dauki ɗaya daga cikin dabbobin ya bata kyautansa wato wato wannan yana nuna cewa idan dai har an shiga cikin rigan musulunci da koyarwar musulunci za a samu amana da aminci daga dukkanin barazana wato komai da komai ya san da annabi Muhammadu cikin dabbobi cikin mala'iku cikin jamadatu da nabatatu babu wanda bai tabbatar da risalar manzon Allah ba ga kisan nan na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya aike shi da wasiƙa zuwa Khaibar safina maula rasulullah ya karbi wasiƙan manzon Allah zai tafi Khaibara ya kai sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana tafiya a jeji dokar jeji sai ga zaki zaki ya faro shi zai far masa ya rasa menene zai yi garkuwa da shi sai ya ciro wasiƙar manzon Allah ya daga zama yace ya abul haris hadhihi risalatu min rasulillah ya kai uban dawa uban jeji wannan abin da nake dauke da shi wasiƙar manzon Allah ne zakin ya san manzon Allah ya zo ya faɗi gaban harisa yana goga jikinsa da a jikin safina yana goga jikinsa da jikin safina daga ƙarshe ma shi ya rakiya ma safinatu har ya fitar da shi wato wannan dukan daji din to waɗannan abubuwan suna da yawa haka dabbobi kukansu duka yana nuni ne zuwa ga Allah subhanallahi wasu da aka ji kukansu na ce subhanallah subhanallah kwanan nan ma akwai wani zakara mai ban mamaki a indiya wanda yake ce allah allah allah allah wasu kuma dabbobin duka malamai kamar al'imam ghazali sun yi kiyasi sun fitar da kowane dabba da yake kuka yana zikiri ne ma allah idan kare yana haushi cewa ke yi wa huwa wa huwa wa huwa idan zakara ya yi tara cewa ce subhanallah subhanallah haka idan dabba ta yi kuka kowane irin kukan dabba yana nuni ne zuwa ga tasbihi ga Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbahuna tasbiha komai yana tasbihi ne ma Allah sai dai ku ku ne ba ku fahimtar tasbihinsa shi aka ce sidna aliyu karramallahu wajhahu zai shiga wani coci ana ta kiɗe-kiɗe ana bige-bigen kalangu sai aka ga yana kuka da jin wannan kiɗe-kiɗe ɗin sai ana mamaki menene kuma abin ji a nan wanda har ma zai sa kuka abin shedanci ne ya kawo saka kuka na tsoron Allah a ciki sidna ali ce ba ku ji abin da ni nake ji ba ne wanda sautin ke fitarwa na tasbihi ma Allah sautin yana girmama Allah ne yana ce haƙƙan haƙƙan haƙƙan haƙƙan sidqan sidqan sidqan sidqan إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا زن ما يأتي وزنا وزنا yace shi abin da yaji wannan kida kenan yana faɗi don haka komai da komai yana yin tasbihi ne ma Allah ko mutum ya faɗi ya je ya yi sujuda ma gunki to kurwansa da inuwansa yana yin sujuda ne ga Allah ta'ala yana tabbatar da kadai ta kan Allah ta'ala Allah ya ce afa ghaira dinillahi yabghun ashe suna bidan koma bayan addinin Allah walahu aslama man fis samawati wal ardi daw'an wa karha wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai sun miƙa wuya ma wannan ubangiji tilas dole wa ilayhi yurja'un kuma ga ubangiji gaba ɗaya za su koma lokacin da Allah ubangiji ya kaddara masa ajalin na'am أولامنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي, آه وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آه الله أبنجي يتي قل كتيمس يا رسول الله آمنا بالله مؤمن إيماني دا الله وما أنزل علينا دا أجل دا أكتوكر أغريم أتنتكين سورة البقرة الله يتي قولوا آمنا بالله ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar zuwa gare mu wancan ya zo da ilaina nan kuma ya zo da ala istila'i kenan a ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abinda aka saukar mana a kanmu wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub walasbaɗi da jikokin annabi a kofi wa ma'utiya musa wa isa wan nabi'una min rabbihim da abin da aka ba ma annabi musa da isa da abin da aka ba ma annabawa daga gurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin wannan manzanni ba wa nahnu lahu muslimun mu dinnan masu mika wuya ne zuwa ga Allah kafin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabawa akan tura su a gari ɗaya ma akan tura annabawa sama da biyar mursalai a tura wannan zuwa ga wannan anguwa wannan zuwa ga wancan alƙarya wannan zuwa ga wannan alƙarya shi yasa Allah ubangiji ya jera annabta cikin wannan zuri'a wadda Allah yake zurriyatan ba'du a zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim a zuriya ce wadda tsakaninsu da junansu da akwai alaƙa ta dangantaka annabi ibrahim alaihi salam duk da wancan yana magana ne akan maryamul azra inna allaha safi adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'din yana magana ne akan dukkan su waɗannan annabawa din annabi musa da annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi adamu zuri'a ne wadda tsakaninsu da akwai nasaba tsakaninsu da akwai alaƙa na jini dama tun lokacin da Allah Ubangiji ya halicci duniya bayan wato annabi Adamu alaihi salam ya aibi ayaye arba'in bayan Allah ya dawo da shi duniya ayaye arba'in ɗin nan a cikin su na ƙarshen da aka haifa shi ne shi su alaihi salam sannan kuma aka haifi a cikin shi su ne Nuhu alaihi salam ya zo annabi nuhu alaihi salam shi ma da ƴaƴayensa to a cikin ƴaƴan annabi nuhu alaihi salam aka fitar da samu wanda a jikin tsitson samu ne Allah ya fitar da dukkanin mafi yawan annabawa to Allah ubangiji ya ce ku ce kun yi imani ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar ga annabi Ibrahim da abin da aka saukar ga annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub annabi Ibrahim shine uban uba ga annabi Ismail da annabi Ishaq shi ko annabi Ishaq shine ya aiki annabi Yaqub kuma dukkanin al-asbad jikokin nan na banu Isra'il gaba ɗayan su ƴaƴan Yaqub ne wa ma utiya Musa wa Isa da abin da aka ba ma annabi Musa da abin da aka ba ma annabi Isa annabi Yaqub a cikin ƴaƴayensa to a zuri'an annabi Yusuf ne annabi Musa ya fito shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam zai fita daga banu Isra'il ko ko zai fita daga ƙasan Misra yayi addu'a wato Allah ya fito da jissa ko ko ya fito da annabi Yusuf alaihi salam gawan annabi Yusuf daga wato wannan ruwa na Misra wadda ake hurga gawawwaki a ciki ya tafi da shi ya binne shi a can kudus to shi annabi Musa alaihi salam shi ma jika ne ga annabi Yusuf sannan kuma daga zirin annabi Musa ne wato duka waɗanda suka fito daga Sulaiman da annabi Dawud dukkan su jikoki ne ga annabi Musa to su kuma daga annabi Dawud din ne har abin ya bibiyo ya zo ga aihuwan annabi Isa alaihi salam shi yasa zuri'an gaba ɗayansu suna haɗe ne suna da linkin da juna duka Allah ubangiji ya fito da su ne daga mashaya guda ɗaya to Allah yake ku ce kun yi imani da waɗannan annabawa da abin da aka ba mu annabi Isa da Musa da abin da aka ba mu annabawa daga gun ubangijinsu dukkan su kowane annabi ma mun yadda la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabi tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan manzanni gaba ɗayansu wa nahnu lahu muslimun mu dinnan mun mika wuya ga ubangiji mun yadda da duk abin da ubangiji ya turo annabawansa da shi na'am wa man yabtadi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin
wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله يتي دوان ديني وني الدين يبدي وني الدين كوما بايا مسلمشي تولن ليلا لي بذاء كربابا الدين كوايا ديني إن الدين عند الله الإسلام Allah bai san wani addini ba duk da cewa bayi mutane kowa da akwai abin da ke ce shi ya ɗauka addini amma Allah ubangiji abu ɗaya ne addini a gurinsa wannan addini shi aka ba ma annabawa gabaki ɗayansu kowane annabi ya zo da addinin musulunci ne kuma duk wanda ya je gun ubangiji ba tare da addinin musulunci ba to Allah ubangiji ba zai karbi ibadansa ba ko menene ya aikata wa man yabtaji ghayra al-islam dinan wanda ya ji koma bayan musulunci a matsayin addininsa falan yuqbala minhu ba za a karba ba وهو في الآخرة من الخاسرين كما رانا الله رزيز إن كان ستكين تابقو وان سكي أصارا أيكن سو كما بأكيب أيكن سو الله أبنجدي يتريم
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين آه الله أبنجي يشي kaifa yahdi Allahu qauman ta yaya Allah zai shiyar da mutane waɗanda kafaru ba'da imanin suka kafirce bayan imaninsu wa shahidu anna ar-rasul haqqun kuma sun shaida sun tabbatar da cewa annabi annabi Muhammadu annabi ne na gaskiya wa ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji sun zo musu da ayoyi qarara Allahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da azzaluman mutane wanda suka yi masa shirka suka hada shi da waninsa Abdullahi ibn Abbas yace a wani mutum daga cikin mutanen Madina yayi ya musulunta sai yayi ridda ya koma mushriki daga baya kuma sai ya dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nadama kuma ya tuba sai Allah ubangiji ya karbi tubansa to shine Allah ubangiji yake ce ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani bayan sun shaida da cewa annabi Muhammadu annabin gaskiya ne ba annabi ne na ƙarya ba al-Hasan al-Basri yace ta sauka ne akan Yahudawa Yahudawan da Allah ubangiji ya faɗa mana su cikin suratul Baqara lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin wa'innan Yahudawa tun kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun karanta annabi cikin littattafansu sun ga sifofin manzon Allah da alamomin manzon Allah kuma dukka sun tabbatar da cewa annabin zai zo ga ma a lokacin da zai zo har ma suna neman kamun kafa da shi suna tawassuli da shi in da su fita yaki su ce ya Allah muna roƙonka dan wannan annabi da kai alƙawarin zai zo mai sufa kaza da sufa kaza Allah ka ba mu nasara akan maƙiyanmu sai Allah ya ba su nasara ta jira da sun yi kamun kafa da manzon Allah kamar yadda Imam Al-Qurtubi a cikin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an ya kawo karkashin ayan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum akan lallai Yahudawa suna tawassuli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da annabi ya zo suka ga ba a cikin su ya fito ba balarabe ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abinda suka sani ya zo musu suka tabbatar shi ne kafaru bihi sai suka kafirce suka ce ai bara mu yadda ba tunda ba a cikin mu ya fito ba Allah ya ce Allah ya la'anci kafirai bi sama sharu bihi anfusahum ay yakfuru bima anzala Allah bagyanan yunzilu Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabawu bi ghadabin ala ghadabin wal kafirina azabun alim harshe dai Allah ubangiji yake sun wayi gari da fishi akan fishi to shine a imamu al-hasan yake cewa wannan aya كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم تاسو كان أكن سوى أن يهوداوا وند دا سن إيماني دا من زن الله صلى الله عليه وسلم كما وشهدوا أن الرسول حق sun zo ido da ido sun tabbatar da wannan manzo gaskiya ne shine wanda suka karanta alamomin sa cikin littafin su amma sai suka kafirce kuma waja'ahul bayyinatu hujjoji ya zo musu wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah Ubangiji baya shiryar da mutanen da suka zamo azzalumai suka ɓoye sifofin annabinsu suka yi ma Allah shirka baya shiryar da su sai dai idan sun tuba daga abin da suka aikata na laifi. Ƙaumar zalimin Allah baya shiryar da mutanen azzalumai duk mutumin da ya aikata mummunan aiki ya nemi gafaran Allah ya tuba Allah Ubangiji zai karbi tubansa kowane irin aiki mutum ya aikata. abinda mutum zai aikata wa man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansir mutum ya mutu ne yana shirka shine Allah ubangiji ba zai karbi ba zai karbi uzurin sa ba amma idan mutum ya tuba tun kafin mutuwa ta zo maza to Allah ubangiji zai karbi tuban sa to anan wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah yana nufin duk mutanen da suka zama azzalumai suka ga gaskiya suka boye dama duk mutumin da ya ga gaskiya kan ya haukanta ya zauna to da wuya ya dawo ya yi imani tun da dama tuntuni dalilan imanin sun bayyana masa amma ya kiye ni kauya sabila da son zuciyarsa dan haka duk wanda yake danne ƙarya akan gaskiya to ta ba zai samu shiryan ubangiji ba inda bai tuba ba أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ula'ika waɗanda suka siffantu da wannan sifofi su kafirce bayan sun yi imani su ga ayoyin da ke nuna musu annabi Muhammadu annabin gaskiya ne amma su harrafa ayoyin su juya baya to waɗannan sakamakon su anna alaihim la'anatallah lallai la'antan ubangiji ya tabbata akan su اللعنة شيني الطرد أقول متم أنيسا تاشق بر الرحمن الله شيني أجل أكين في دا اللعنة تو أن عليه لعنة الله الله يا نيسا تاشق بر الرحمن سا والملائكة ملائكة ما سنئيني مسسلا أن شيسو والناس أجمعين haka mutane ga baki ɗaya na muminai sun barranta daga irin mummunan ta'adansu na kafircewa ma'ayoyin Allah da kuma kafircewa wa manzannin Allah na'am
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها ذات دوامة cikin azaban ubangiji za su dawwama ba za su taba fita daga cikin azaban ubangiji ba kuma la yukaffafu anhumul azabu ba za a sassauta musu azaba ba cewa da suke lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudat kuma suka rudu da kirkire-kirkiren da suke yi to ba haka ne ba khalidi na fiha in sun shiga cikin wuta ba ranar fita za su dawwama a cikin ta har abada la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu ba ko a karɓi uzurinsu ba ko a karɓi a saurari maganganun da suke yi ba ba za a dakwance su ba illal ladina tabu
illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي ودن سكتوبا من بعد ذلك باين سنكافرشي وأصلحوا سكجار أجند سكباتا سكجار أجند سكتشن جان سفوف من زن الله صلى الله عليه وسلم فإن الله غفور رحيم الله أبنجي ne karban gafara ne na bawa bawa in ya tuba Allah zai karbi tubansa kuma mai jin kai ne shi ubangiji wannan ke nuna cewa a ubangiji yakan shiryar da mutum idan mutum ya tuba sai dai idan mutum bai tuba bane har ajali ya zo masa ya riske shi to a wannan lokaci kuma imaninsa ba za ta masa amfani ba kamar yadda ubangiji yake faɗa mana cikin suratul munafiqin yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء نفسا إذا جاء أجلها والله عليم بالظالمين والله خبير بما تعملون ubangiji yace idan dai mutum har yayi sake mutuwa ta zo masa kuma bai tuba ba mutuwa ta zo masa bai bar abin da ke aikatawa ba to ko a lokacin ya ce ya tuba za a ce guri ya riga ya kure wa mutum amma idan mutum ya tuba ya gyara ayyukansa yayi nadama to Allah ubangiji ne gafaran zunubi ne abinda ake nufi da tuba shine mutum ya koma zuwa ga Allah mutum ya yarsuna daga abubuwan da ya aikata munana Abdurrahman al-Akhdari yayi bayani cikin littafin sa akan sharuɗan tuba duk da ba dukkan ya kawo su ba a shuruɗu tauba annadamu alama fata wa niyyatu alla ya'uda ila zambin a sharuɗin tuba mutum ya yi nadama a kan abin da ya shige na laifi sannan kuma abin da zai zo na gaba ya yi ɗan da na sanin abin da duk ya aikata abin da zai zo a gaba kuma ya tabbatar da cewa ba zai sake aikata wannan laifin ba a cikin rayuwansa kuma mutum in zai tuba ya tuba da kaskancin zuciya ma Allah so da yawa mutum zai yi ta tuba ya yi ta tuba amma zuciyarsa ba ta rissina a gaban jalalan ubangiji ba bata ritsina a gaban zatin ubangiji ba dan haka sai mutum yayi ta tuba yayi ta istighfari ko dubu da yi tunda baya hudurin ubangiji a zuciyarsa kuma a zuciyarsa bai kaddara ya bar laifin ba wannan sai dai kawai ya samu lada na takrari amma kuma karban tuban ba a yi ba tunda bai shirya ba mutum shine dai shirya yayi azama akan ya tuba din sai Allah ubangiji ya ga yanda ya taso idan ya taso ne yana tafiya a hankali sai Allah ya tunkare shi da sauri idan ya zo ne da sauri Allah kuma ya tunkare shi da gudu sabila da Allah ubangiji yana maraba yana haba-haba da bawa mai aikata laifi wanda ya dawo gare shi yana neman ya tuba a cikin hadisin kudusi Allah yana ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da yanda bawa na yake zato na ba wani aikin da zaka aikata wanda ubangiji ba zai karbi tubanka ba shi tuba aikata laifi mataki mataki ne akwai wanda wajen aikata laifi almusirru ne shi mai togewa ne akan laifi wanda ya riga ya auri wannan laifin ba zai iya barin laifin ba wannan laifi kuma da mutum da ya zamo ya toge a kansa laifi ne wanda ya kulla alaka da laifin da wato sha'awar ransa ba wai wato sai dai shedan yana injiga shi a kai amma ba ba laifi bane daga shedan kai tsaye laifi ne daga rai rai tana sawwala maka abubuwa rai tana son wani abu to tana son koda yaushe kana wannan abun to wannan abun in mutum ya toge akai ya zamo almusirru kenan amma akwai laifin da at-takraru ne kai laifi sai wani lokaci kila ka sake komawa ciki ka afka ka koma ciki wani lokaci ka auka to wannan yana faruwa kuma at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu mai tuba daga zunubi kaman wanda baya baya da zunubi ne kwata kwata duk wanda zai yi zunubi ya tuba wato wato kaman baya da baya da zunubi ne kwata kwata kuma a wani hadisi manzon Allah yace ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi mi'ata marra a duk wanda zai zamo ya nemi gafaran Allah ko da a laifi ya a rana ya maimaita laifi sau ɗari ne to shi ba mai togewa akan laifi bane kayi ka tuba kayi ka tuba ko da sau ɗari ne Allah ubangiji yana maraba da haka a khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di zalika sai dai waɗanda suka tuba bayan haka wa aslahu suka gyara ayyukan da suke aikatawa fa inna allaha ghafurur rahim Allah ubangiji ne gafara ne kuma Allah ubangiji mai jin kai ne na'am innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Allah Ubangiji ya ce, Innan lazina kafaru, lallai waɗanda suka kafirce Yahudawa kenan ba da imanihim bayan sun yi imani, sun mazdadu kufuran sannan sai suka ƙara kafircewa wato sun kafirce da annabi isa innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce ba da imanihim bayan sun yi imani da annabi musa amma suka kafirce da annabi isa sun mazdadu kufran sannan suka daɗa kafircewa da annabi muhammadu da alƙur'ani yahudawa kenan lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubansu ba wa ulaika humud dallun waɗannan su ne mutanen da suka ɓace dama tun a cikin suratu fatihatul kitabi Allah ubangiji ya faɗa mana akwai al-maghdubu alaihim akwai ad-dallina al-maghdubu alaihim sune yahudawa sabau bi gadabin ala gadabin ad-dallina sune nasara waɗanda gaskiya ya zo musu ƙarara amma suka kauce akan gaskiyan bayan sune suka fi kusa da su gane addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sabila da tsakanin annabi isa da annabi muhammadu shekaru ne wadda wato ba su shige ɗari biyar ba bai karasa ɗari shida ba amma tsakanin annabi musa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara wajen dubu uku da ɗaruruwa to allah ubangiji ya ce lallai waɗanda suka kafirce a bayan sun yi imani sannan suka ƙara kafircewa to ba za a karɓi tubansu ba kuma waɗannan su ne wadda suka bata Allah Ubangiji ya tsare mu daga bata na'am innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadin falan yuqbala min ahadin min al-ardi dhahaban walau istadidi أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهلهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدي به وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Ubangiji ya ce, Ula'ika lahum azabu nalim wa ma lahum min nasirin. Ubangiji ya ce, Innan ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka kafirce da Qur'ani wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai ba su tuba ba to falai yuqbala min ahdihim mil'ul ladhi zahaba ba za a karki ba za a karki uzurin ɗayan su ba koda ya kawo zinaran da ya kai cikin duniya ya bayar domin ya fanshi kansa tunda dama su duniya suka fifita akan lahiransu Allah ubangiji ya faɗa mana a can baya cikin suratul baqara yadda suke son rayuwar duniya yadda suke son jin daɗin duniya yadda suke ce wato su ba su da wani laifi wadda idan sun yi ma'ajamawa wanda za a kama su da laifin wanda anan nan Ali Imran ma mun karanta to duk abin da suke yi dama suna yi ne domin duniya da sarautar duniya da kuma dukiyar duniya to Allah ya ce to koda sun zo da zinare cikin duniya ba za a karbi tuban su ba ba za a karbi uzurin su ba walau tare bihi koda dai zo da cikin zinare cikin duniya dan ya fanshi kansa to ba za a karbi fansansa ba ulaika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ya zo daga cikin hadisin Anas ibn Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuja'u bil kafir yawm al qiyamati fa yuqalu lahu da azo da kafiri ranan al qiyama sai a ce masa ara'aita law kanat laka mil'u labbi zahaban akunta taftari bihi yanzu kana ganin idan da a ce kana da zinare cikin duniya zaka iya miƙawa dan ka fanki kanka daga azaban yau fa yaqulu na'am sai ya ce i fa yuqalu sai a ce masa kad kunta su'ilta ma huwa aisharu min zalik an tambaye ka ka aikata abin da yafi haka sauki imani kawai aka ce kai ka ji Allah amma baka yi wato yanzu kuma ai kawo jina ne cikin duniya ba za ka iya shi ba kamar yadda yazo cikin lafazin Bukhari da Muslim to idan dai har mutum a ya yi sabon Allah kuma wadda zai kai shi ga wuta ran kiyama zai yi burin ya bada duniya da abin da ke cikin duniya dan ya fanshi kansa daga azaba amma kuma ba zai samu hakan ba sai dai abin ya zama ya zama mata kawai tamkar buri da wani rudi na'am
lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر فلا تساموا الجنة با حتى تنفقوا مما تحبون sai kun ciyar daga abin da kuke so na dukiyoyinku wa ma tunfiqu min shay'in a duk abin da kuka ciyar kowane iri ne fa inna Allah bihi alim Allah ubangiji ya sani aka ce lokacin da aka saukar da wannan aya Abu Talha sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbana la yas'aluna min amwalina fa ushiduka ya rasulullahi ja'altu ardi lillah yace ya rasulullah ubangijin mu da kansa yana roƙon mu mu bada dukiyar mu ubangiji da kansa yace ya rasulullahi kai shaida wannan ƙasa nawa gona na na guri kaza na bayar da ita ma Allah na bayar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke a suna da tsantsan wato nagarta suna da tsantsan ba da abin da suka mallaka na duniya dukka domin ɗaukaka addinin Allah kamar yadda za mu ga haka cikin sayyidina abubakar sayyidina umaru sayyidina usmanu da sauran manya-manyan sahabbai sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakar lokacin da aka yi magana akan a kawo taimako na jihadi sayyidina Abu Bakar ya je ya kawo dukiyansa dukka gaba daya manzon Allah ya ce ne ka bari a gida ya ce na bar musu Allah na bar musu manzon Allah sayyidina Umar ya zo ya kawo nasa annabi ya ce ne ka bar musu a gida ya ce na raba gida biyu na ba su rabi sai na kawo rabi ma ubangiji haka sayyidina usmanu a sai da ya bayar da raƙuma daban-daban raƙuma guda dubu yace wannan ne na iyalai na ya rasulullah kuma ni zan dauki nauyin duk wanda zai hau kai abincinsa da abin shansa da guzurinsa da silke da takwabinsa dukkani zan ɗauki nauyi da abin da zai bar ma iyalansa dukkani zan ɗauki nauyi kuma na bar masa abin hawan kyauta in ji sayyidina usmanu nan ne aka ce sayyidina rasulullahi yayi ta addu'a ma sayyidina usman yayi ta addu'a yana ce ma darra usman ma fa'ala ba'da yau duk abin da sayyidina usman zai aikata bayan yau ba zai cutar da shi ba an riga an gafarta masa to haka irin su sayyidina abdurrahman ibn auf haka manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can baya mun karanta yadda wato Allah ubangiji ke yabon sayyidina ali alladhina yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suke ciyar da dukiyarsu safe da yamma da da fili da boye suna ciyar da dukiyarsu wanda aka ce wannan ma duka sayyidina aliyu ne karramallahu wajhahu to haka yana da yawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yace lan tanalul birra ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga abin da kuke so to anan wato cikin imanin ka shine lokacin da zaka bayar ma Allah ubangiji wani abu tunda Allah ne yace man zallazi yuridu Allah qardan hasanan waye zai ranta ma Allah rance mai kyau to idan za ka bayar da wani abu na sadaka ne ko ko na nafaka ne ko ko na zakka ne ka duba abin da ke da kyau ka ba ma ubangiji bai kamata ka ɗauki rubabban abu wanda ya lalace ka bayar ma ubangiji ba Allah ubangiji ya ganka kuma Allah ubangiji ya san abin da kai ko wajen zakka ka nemo abubuwan da sun lalace ka fito da shi da shi za ka yi zakka wannan duka Allah ubangiji baya maraba da haka ainihin nagarta da samun aljanna shine abin da ka fi so zuciyanka ta fi so ranka ya fi so to ka ɗauka ka bayar da shi wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar kowane iri ne fa inna Allah bihi alim Allah ubangiji ya san wannan haka sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Zaid ibn Harith wadda ba abin da yake da shi lokacin da aka saukar da wannan aya sai dokinsa wani doki zarce ce mai kyau ya zo da shi ga manzon Allah ya ce Allahumma innaka ta'lamu annahu laysa li malun ahabbu ilayya min farsi hadhihi ya ce ya rasulullahi ganawa ya rasulullahi ka sani bana da wani dukiya wadda nake son sa fiye da wannan dokin ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zamu ga da yawa manya-manyan sahabbai da tabi'ai har irin su Umar ibn Abdul Aziz wani lokacin yakan yi kyauta da zuma sai a ce me yasa kake kyauta da zuma yace sabila da zuma shine abincin da nafi so kuma Allah ubangiji ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikan nagarta ba sai kun ba za kuma ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada za mu karanta tambaya bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a tambayar mu ta farko daga bakin Ibrahim Malam Shehu daga unguwar Dawaki nan cikin garin Bauchi yace assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce na kasance ina jin matan gidanmu sallan asham sai na yi aka bayan mun yi shafa'i da wuturi to zan iya yin wata matsala a cikin dare bayan mun yi wannan shafa'i da wuturi?
To ai shi shafa'i da wuturi kamar yadda muka amsa a wasu tambayoyi na baya ba wai kawai idan kai shafa'i da wuturi ka kulla kofar sallar nafila bane ba haka ne ba ko ka yi shafa'i da wuturi ka kwanta idan ka tashi kai sallan dare ko raka'a dubu kai to ana son ka cika shi da wuturi abinda ake nufi da shafa'i shine sallah raka'a bibbiyu bibbiyu wasu ma sukan zaci abin da ake nufi da shafa'i shine kawai kai iya raka'a biyu shikenan kai shafa'i ko raka'a ɗari kai shafa'i kai sai ka cika shi da kwaya ɗaya kai masa wuturi kenan to wannan shine wallahu a'lam a cikin darasi biyu yana cewa mana so malam ya mana karin bayani yadda ake yin salatin tasbih salan tasbih kenan salatin tasbih duk shekara sai an amsa tambayan da yawa amma kuma kila wani bai ji bane salati tasbihi sallah ne ta nafila wanda manzon Allah ya kwadaitar wanda ke da dama kullum yayi wanda bai da dama a wata yayi sau uku wanda bai da dama ko a wata yayi sau daya kai in baka da dama dai kar ya zama a rayuwanka ba kai ko so dai ba ko so dai kai a rayuwanka sun sallace ta nafila mutum zai zai fuskanci alkibla yayi niyya bayan ya karanta fatiha ya karanta sura sai ya karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya karanta goma sha biyar a tsaye sai ya yi ruku'u ya karanta goma bayan ya karanta fatiha da sura zai karanta goma sha biyar a tsaye ya yi ruku'u ya karanta goma in ya taso daga ruku'u ya karanta goma ya yi sujuda ya karanta goma in ya taso daga sujuda ya tsaya sai ya ci gaba da karanta fatiha da sura sai ya sake yin goma sha biyar a tsaye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya yi goma a ruku'u a haka sai ya yi raka'a biyu ya sallame ya kuma kawo wani biyu ya sallame wannan shine salatu tasbihi duk da cewa an yi maganganu na yadda ake salatu tasbihin daban-daban amma dai wannan shine abin da ni na sani wallahu a'lam na'am sai tambaya ta biyu daga Shaharu Suleiman daga Mangu Plateau State yake tambaya ta ita ce malam idan mutum ya sami tahiyar sallah a sallar juma'a shin zai raka'a in ya samu tahiyar sallar juma'a shin zai raka'a biyu ne ko kuma zai tashi sake kawo wa'in farko'in a madadin sallar azhar
to dangane da maganganu akan riskan jami'i malamai sun yi maganganu gwargwadon maganganun malaman mazhaba a wasu sun tafi akan idan ka zo ka tarar ana sallah ko tahiyya ka riska ka samu jami'i ko tahiyya ka riska ka samu jami'i dan haka idan ka tashi zaka gina sallan ka ne akan wanda ya riski jami'i ba za ka dawo ne ga sallan azhar ka ajin nan ba dan haka wasu suka tafi suka ce to idan ka zo ka samu ana sallan juma'a ka riski tahiyya tahiyya ta karshe wato ka riski tahiyya to idan ka riski tahiyya idan ka tashi zaka kawo wato raka'a biyu ne a bayyane na juma'a sai ka sallame idan kuma baka riska ne gaba ɗaya ba sai ka yi sallan azhar kuma ba za ku haɗa jam'i ku yi da ƴan uwa ba in dai ku riski sallan juma'a ba kowa dai yi nasa daban-daban ne ba za ku haɗa jam'i ku ce da ku yi sallan azhar ba wallahu a'lam
a sai tambayar shi biyu yana cewa mace ce mai ɗauke da juna biyu tana fama da laulayi za ta iya ciyarwa?
shi abin da ya shafi ciyarwa abu ne wadda idan mutum ba zai iya rama azumi ba sai ya ciyar ko kuma mutum ya tara azumi da yawa kuma baya tsammanin zai samu lafiyan da zai iya biyan wannan azumin sai ya ciyar shi ciyarwa ya biyo bayan gagara iya yin azumin ne sai mutum ya ciyar amma idan mutum zai iya yin azumi ba zai ciyar ba sai ya yi azumi ɗin in dai mutum zai iya yin azumi azumin ake bukata ya yi sai dai idan guri ya kure masa gashi wani ramadana ta zo za ta shiga kuma bai samu ya yi azumin masabila da wasu lalura na rashin lafiya da suke kansa yaran rashin lafiyan da tun yake fama da shi ɗin ne har yanzu bai kare ba ga wani azumi kuma ya zo zai shiga shi kenan sai ya ciyar sai ya ɗaura azumin sa na ramadana idan zai iya idan ba zai iya wannan ba ma kawai sai ya ciyar ɗin shi kuma ciyarwa din akan ciyar da mutum ne gwargwadon abin da zai ci wasu ma sun kawo rufsan ko da abinci ne za a girka a bayar gwargwadon yadda mabukaci zai ci ya koshi shi ma ya ɗauki ciyarwa din ko ko abin da ya shafi awu wallahu a'lam assalamu alaikum sai tambayar mu ta ƙarshe wanda babu suna dai akai a da tambaya yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya amin menene hukuncin macen da ta ga jini a cikin wannan wata mai albarka amma kuma jinin ba na haila ba ne ya hukuncin azuminta jinin da ba na haiba ba baya warware azumi kuma baya hana yin sallah jinin istihada wanda ya zama cuta ne wannan jini din mace duk lokacin da za ta yi sallah ana buƙatan ta yi wanka amma kuma ba zai zamanto ya hana ta yin sallah ba idan dai jinin ya zamo mai yawa ne ko ta yi wanka ko ta wanke wannan jini din duka ya wadatar mata amma ba zai hana ta yin azumi ba kuma ba zai hana ta yin sallah ba wallahu a'lam lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ubangiji ya ƙara wa Maulana Sheikh Tahiru lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi shehunanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sada su da sayyidina Rasulullah manya manyan malaman mu yayin mu wanda suka daura mu akan wannan tafarki malam Ibrahim Zafi Allah ya masa rahma Allah ya sada shi da manzon Allah Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyayenmu da yayinmu da kannanmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahma waɗanda suka ɗauki nauyin karatuttukanmu a gurare daban-daban a cikin gari da wajen gari Allah ya masu albarka ya saka musu da alkhairi ya saka shi cikin mizanin ayyukansu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته